بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان to bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi bismillahir rahmanir rahim باب مناقب الحسن babin darajojin Hassan da Hussein Allah ya kare da a gare su حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو داود الحفري وعن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن أبي- عن ابن ابي نعم عن ابي سعيد الخدري قال ابو سعيد الخدري yace على رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة Ah, Hassan da Husainu su ne shugabannin samarin 'yan aljanna.
حدثنا سفيان بن وكيع Wato na hadisin an rawaito shi da ta hanyoyi daban-daban. Yasa Jalaluddin Suyudi ya lissafa shi a cikin hadisan da suke mutawatirai. Haddasana Sufyan ibn Wakil, haddasana Jarir wa Muhammad ibn Furail an yanzu da nahu.
وقال أبو إسحاق Abin Sassin ya ce wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce.
وابن أبي نؤم Ibn Abi Nu'umin shine Abdurrahman ibn Abi Nu'umin daga Banu Bajila wanda yake a zauna a Kufa. Ana masa alkunya da Abul Hakami.
حدثنا سفيان بن وكيع وعبد بن عمير قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا موسى بن يعقوب الزمكي عن عبد الله بن ابي بكر بن زيد بن المهاجر أخبرني مسلم بن أبي سهل النبال أخبرني حسن بن أسامة بن زيد أخبرني أبي أسامة بن زيد أخبرني أبي أسامة بن زيد قال يتي عرفت النبي صلى الله عليه ناجي وسلم وتدري وجمع زن الله صلى الله عليه وسلم أرقى يا جود الدري والسماء والطارق الذي يجيء ليلة كل كل ما يجيء ليلة فهو طارق
في بعد الحاجة a cikin wata bukata wani dalili ne yasa naje wajen manzon Allah da daddare أخرج النبي صلى الله Annabi sallallahu alaihi وسلم wasallam ya fito وهو مشتمل على شيء ya lulɓa da wani abu لا أدري ما هو ban san menene shi ba فلما فرغت من حاجتي yayin da na gama daga bukata ta قلت sai na ce هذا الذي أنت مشتمل ya عليه rasulallah wannan fa abin da ka lullube menene تعالى yace فكشفه sai ya bude فإذا حسن sai ga Hassan da Husainu على duka ورثه cinyoyinsa فقال sai manzon Allah ya ce wa'annan ƴaƴana ne ولا بنتي ƴaƴan ƴata ce اللهم Allah ina son su Allah ka so su ka so ma duk wanda ya so su قال هذا حديث shi zai ce wannan hadisi ne kyakkyawa garibe حدثنا عقبة بن مكرم أمي حدثنا عبد بن جرير بن عازم حدثنا أبي أم محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي نؤمن أن رجلا من أهل الإيران wani mutum daga mutanen Iraq ya tambaya Abdullahi Umara daga jinin sauro ne hukuncin sau- jinin sauro in ya taba tufafi a iya sallah da wannan tufafin ko kuwa قال ابن عمر sai Abdullahi Umara ya ce انظر إلى هذا duk wannan وأن من wai yana tambaya ta daga hukuncin jinin sauro in ya taba tufafi بركة لبنى alhali su dinnan su ne suka kashe dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam سمعت رسول na الله ja sanda Hussein yana cewa na wa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن الحسن والحسين Hakika Hassan da Hussein su ne ƙarfi na a wannan rayuwar duniya, da su nake farin ciki a wannan rayuwar ta duniya.
قال أبو عيسى Tirmidhi ya هذا ce wani hadisi ne ingantacce Buhari ma ya ruwaito shi.
وقرأه شعبة Shubatu Badun Maimunun sun ruwaito shi da Muhammad ibn Abi Yaquba.
وقرأه عن An ruwaito daga Abi Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan hadisin.
حدثنا أبو سيلة شجوة حدثنا أبو خالد الأمر حدثنا رزين قال حدثني سلمى قال دخلت على ام سلمى سلمى تتي لا شيغا وجن ام سلمى ما ta Annabi sallallahu alaihi wasallam na same ta tana kuka.
قلت ما يبكيه Na nace bisa ki kuka.
قالت Tace na yi mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana nufin a bacci على رأسي ga turbaya a kansa da tur- da gemunsa ما لك يا رسول الله Ah, sai na ce ya rasulullah wannan halifa da na ganka قال sai ya ce جئتك تلوك ai na je gurin da aka kashe Usaini yanzu yanzu قال هذا حديث غريب yace wannan hadisi ne garibe حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو بن خالد حدثني يوسف بن إبراهيم أنه سمع أنس بن مالك يقول Mm.
إلى رسول الله an jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam عليك أحب إليك a duk iyalin gidanka duk mutan gidanka wa ka fi so قال Yace- الحسين Hassan da Hussein وكان يقول yana ce yakan ce da Fatima kira min ƴaƴana فيشمه ya ringa ƙarshe kan ƙarshen su yana rungume su قال هذا Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne garibi ta wannan fuska daga alwayar Anas حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري حدثنا الاشعث هو بن عبد الملك عن الحسن عن ابي بكر قال ya abu bakar ta yace سيد رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo min bari فقال yace ان ابني هذا ya ابني.
nuna Hassan yace wannan dan nawa in shugaba ne يسلم الله على يديه فئتين عظيمتين Allah zai gyara kungiyoyi biyu masu girma a hannunsa قال هذا حديث حسن shi ne yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce Buhari ya ruwaito shi قال يعني الحسن yace حسن.
yanil Hassan ibn Ali yana nufin Hassan dan Ali shine dan nasa da manzo Allah ya kira shi shugaba ne Buhari da ya rawaito hadisin da Abu Dawud da Nasa'i حدثنا الحسين بن وريس حدثنا علي بن حسين بن واكد حدثني ابي حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت ابي بريد ابي بريدة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mana huduba yana cikin huduba sai ga Hassan da Hussein sun zo suna sake da tufari guna bi jajaye suna tafiya wa asurani suna tuntube su haɗe sai su tashi kada Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zai sako daga gare su daga barbari ya ya dauke su ya ajiye su a gaban sa sannan ya ce Allah ya gaskata ina ma wa alku wa auladukum fitna ya duba wannan yaran biyu suna tafiya suna tuntube su haɗe na kasa hakuri sai da na banke magana ta na zo na ɗauke su Ibn zai ce wani hadisi ne kyakkyawa garibi. Mun san mun san shi ne daga hadisi Qusay ibn Waqid. Din masu sunanul arba'atu da ya so waito hadisin.
حدثنا حسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن حصيم عن سعيد بن راشد عن يعلى بن مرة قال قال رسول الله صلى Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce حسين مني وأنا Husaini na wani ni ma na Husaini ne.
أحب الله ما أحب حسين Allah ya so duk wanda ya so Husaini.
حسين السلط من A الأحباب Husaini jika ne daga jikokin annabawa.
قال أبو عيسى هذا Ibn zai ce wani hadisi ne kyakkyawa.
ما نعرف من حديث Mun san shi ne daga ruwa Abdullahi bin Usman ibn Husaini.
وقرأ وغيره Ba mutum ɗaya ba sun ruwaito shi daga shi Abdullahi bin Usman ibn Husaini.
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزبير عن أنس بن مالك قال Mm.
لم يكن من Anas ya ce a cikin iyalin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Hassan. Hassan ya fi kowa kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
قال هذا حديث Sai mu zai ce wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce Buhari ya goyato shi.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن سعيد حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن ابي جعفر قال رايت رسول الله Na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam على سن علي.
Hassan ibn Ali yayi kama da shi.
هذا حديث عن سنن Wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce Buhari da Muslim sun ruwaito shi.
قال وفي يشي.
الباب عن ابي بكر الصديق Akwai hadisi ne zuwa wannan babu na Sayyidina Abi Bakar Siddiqi da ko Abdullah ibn Abbas da Abdullah ibn Zubair shi na Abu Sayyidina Abu Bakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ruwaito shi Am Buhari ya ruwaito shi a waje biyu da asfatu Nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma Manaqibul Hasan مم.
shi ko ah, wato hadisi Ibn Zubair manzaro ne ya ruwaito shi مم. حدثنا هلال بن اسلم ابو بكر بغدادي حدثنا النضر بن شميل اخبرنا هشام بن حسان عن حفصه بنت سيرين قال حدثني انس بن مالك قال Satu in siri na tace Anas ibn Malik yayi min hadisi كنت shi Anas ibn Malik kamar mai gida ne gare ta asali su Sirina din mahaifinsu bawan Anas ne kuma shi Sirina din nan shine ya haifi 'ya'ya da yawa wanda aka samu gaggan malamai a ciki kamar irin su Ibn Muhammad ibn Sirin ah, da kuma irin ita Hafsatu binti Sirina
قال to كنت mai gidan nata ne ya bata hadisin qala sayyidina Anas yace كنت عند ابن زياد ina wajen Ibn Ziyad sannan yana gwamna جاء برسول الله aka kawo kan Husainu an kashe an yanko kan وجعل يقول بكريم na hufi an je sai ya haɗu yana juya wani sanda nasa a hancin Hussein.
ويقول ما رأيت مثل هذا حسنا Ya ce ina cewa ban taɓa ganin mai kyau ba irin wannan.
قال قلت أما Ya ce إنه eh كان nan من ka faɗa ka ai ba mamaki yana أسلم.
cikin masu matuƙar kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama.
قال أبو موسى هذا Sai ne zai حديث ce wani hadisi ne غريب.
kyakkyawa ingantacce garibi Buhari ya gwaito shi.
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن دارمي قال أنا كده.
عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي قال Mm, Sai na Ali ya ce الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه Hassan ya fi وسلم kama da manzon Allah sallallahu alaihi أعمل wasallama الصدر إلى الرأس daga kansa zuwa kirjinsa.
الحسين أشبه Husainu kuma ya fi kama da Annabi sallallahu alaihi wasallam ذلك.
abin da yake ƙasa da kirji.
هذا حديث حسن صحيح غريب.
Wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce gari ne.
حدثنا واس بن عبد الاعلى حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عمارة بن عمير قال لما جاء براس عبيد بن زياد yayin da aka kawo kan Ubaidullah ibn Ziyad واصحابه da jama'arsa ولد في المسجد sai aka kafa su a masallaci a Rahaba فانتهيت اليهم na je wajen ah, mutane suna cewa جاءت قد جاءت za mu cijiya za mu cijiya ga ta nan ga ta nan فاذا هية قد جاءت sai ga wata macijiya ta zo تخلل راسها ta lu'usa tana bin kawunan sai ta hau kan wannan kan sai ta kawo kan wannan sai ta hau kan wannan sai da ta hau ta shiga kafar hancin Ubaidullah ibn Ziyad wato dan wancan Ziyado da Anas yake faɗa an kawo kan Husainu a gabansa shi yasa an yi sakayya ruba yaumi bi Karbala a musiin haffafar ba arbi zai zaura to wannan ma ba wannan din bane za a wato daga ka- bayan nan dan kadan an sami wanda ya bayyana ah, wanda yake daga wa- wato da'ifa ah, daga sakin mutarun abi mutarun ubai wanda shi ya je ya kashe wa'annan kuma Ah, ya kashe wa'anda suka kashe Husaini din ya yi musu banna dewa sun maharajat sannan fici da ta fito ba maka ta tona yatsa ta zauna a cikin kafar hancin Kafar nasa hancin.
zamani sannan ta fito za ba ta ta gayyaba ta tafi ta fito har ta tafi ta koya ثم قالوا قد sannan naji suna cewa ta dawo ta dawo ذلك مرتين ta aikata haka sau biyu ko sau uku هذا حديث حسن صحيح wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce duk masu littattafan shida ba wanda ya rawaito shi in ba shi turmuzi ba حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وإسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن ميسرة بن أبيب عن المنحار بن عمرو عن زر بن عبيش عن حذيفة قال سألني أمي متى أحدك a mahaifiyata ta tambaye ni yaushe ne rabuwarka da annabi sallallahu alaihi wasallama قلت Eh.
ما لي بي عاد منذ كذا وكذا ta ce ai na daɗe ban je ba yau na kai kwana kaza rabona da in je wajensa فنال مني ta faɗa min baƙaƙen maganganu قلت لها kai دعيني kana nan النبي صلى الله عليه a وسلم.
kana nan kai kwanaki haka baka je wajen annabi ba me kake me kake ka kyauta fa qultu laha sai nace da ita da ini yale ne in je wajen annabi sallallahu alaihi يوم wasallam أول المغرب sai in sallama garba tare da shi قالوا أن يصير in roƙe shi ya nema min gafara ya nema miki gafara فأتيت النبي sai na je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama garba tare da shi ya فصلى ta sallama magarba har sai da ya sallar isha من فتلا sannan ya sallama na biyu shi فسمع sai ya ji صوت muryata فقال من هذا ya ce wai wannan huzaifati ne قلت نعم na ce ni ne ko ya rasulallah قال ya ce ما حاجتك me wacce ce bukatarka غفر الله لك ولأمك Allah ya gafarta ma ya gafarta wa mahaifiyarka abinda ya zo don ya roƙa kafin ma ya roƙa ɗin an amsa masa.
قال Mm.
إن هذا Manzo Allah ya ce kaga wannan wani mala'ika ne لم ينزل الأرض قد قبل tun da aka هذا halicce shi bai taɓa sauka nan duniya ba kafin wannan daren.
استأذن ربه أن يسلم علي Ya nemi izini wajen Ubangiji ya zo ya gashe ni ويبشر kuma ya min albashir da cewa Fatima ita ce shugabar matan 'yan aljanna.
أن لا تنر حسين سيدنا Hassan da Hussein kuma su ne shugabannin samarin 'yan aljanna.
قال هذا Ibn Zaitun hadisi ne kyakkyawa garibi ta wannan fuskar.
لا نعرف إلا Ba mu من san shi ba sai ko إسرائيل.
daga ruwa Isra'il.
حدثنا محمد بن غيلان حدثنا أبو أسامة عن فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر حسنه حسينا A- a- Manzo Allah ya ga Hassan da Hussein ya فقال ce, اللهم إني Allah ni ina son su, kai ma ka so su ya Ubangiji.
قال أبو إسحاق Ibn Zaitun hadisi ne kyakkyawa ingantacce Buhari da Muslim sun ruwaito shi.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب Na ji يقول Bara ibn Azib yana cewa رأيت النبي صلى الله na عليه ga وسلم Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora Hassan Hassan dan Sayyidina alakan kafadarsa.
هو يقول a kan wuyansa yana cewa Allah ina son sa kai ma ka so shi قال أبو إسحاق هذا sai mu je ci wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce هذا أصل من حديث الفضيل بن مرزوق ya fi inganci daga wanda ya gabata na farailu bin marzukin dukkanin su dai ingantattu ne سلام عمرو بن بشار حدثنا أبو عامر الأكدي وحدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وحرام عن إكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله manzo عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana dauke da Hussein dan Ali a bisa kafadarsa قال sai wani رجل mutum ya ce, بركبوا ركبت يا غلام kai wannan yaro ka hau abun hawa
قال النبي صلى sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ونعم الراكب ai shi ma ko ma ya ya isa a matsayin sa na mai hawa din madalla mai hawa shi قال هذا nace tun da tana hadisi ne kyakkyawa gari bai ba sai shi ba sai ta wannan fuskar Zabatu bin Salihin da aka faɗa a isnadin nan wasu daga malaman hadisi sun ce yana da rauni ta fuskar kiyayewarsa.
حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن كثير النوائي عن ابي ادريس عن المسلمي من النجب النجبته قال علي بن ابي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani annabi an ba shi zaɓaɓɓu guda bakwai abokan zama gare shi aw qala ko wani ya ce mai kula masa masu kula masa da jama'a masu jagoranci jama'a a wajensa ko ita ana arba amma ni an bani goma sha hudu qulna man hum muka ce su ai ya rasulullah qala ana yace ni wa da bunaya ƴaƴana bi Hassan da Hussein da Jafaru na bi Dalib da Hamzatu da Abdul Muttalib da Abubakar da Umar da Mus'ab ibn Umair da Bilal da Salman da Miqdad da Huzaifatu da Ammar da Abdullah ibn Mas'ud قال أبو إسحاق حديث Shirma zai ce wani hadisi ne kyakkyawa garibi ta wannan fuskar.
روي هذا الحديث عن علي بن Har wato na عثمان.
hadisin daga sai na Ali ba tare da an kai shi ga manzo ba sallallahu alaihi wasallam.
باب مناقب آل بيت النبي صلى الله عليه Babin وسلم darajojin iyalin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam.
حدثنا انس بن عبد الرحمن الكوفي وحدثنا زيد بن حسن هو الأمائي عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله قال Jabir bin Abdullah yace ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjin sa ranar Arfa هو على yana kan taguwarsa mai suna Qaswa yana yin huduba. Ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ku jama'a ni na ba muku abin da kun kai za ku yi riko da shi ba za ku bace ba.
taballahi Ya littafin Allah da jama'a ta su ne iyalin gidana shi ne wa bikun tumanun da ralalaka fal qur'ani fikum lil muqtadina hatida'u
قال وفي sai mu ce الباب akwai hadisi da zuwa wannan babu daga Abi Zar da Abi Sa'id da Zaid ibn Arqam da Sa'id ibn Asir قال sai mu وهذا ce حديث wannan hadisi ne غريب هذا kyakkyawa garibi ta wannan fuska قال وزيد بن الحسن Zaid ibn Hassan سعيد بن sai ibn الحسن Sulaiman da ba قال ɗaya ba daga وعن آل malamai sun ابن ruwaito daga gare shi
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن سليمان الأصفهاني عن يا بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة ربي بن النبي صلى الله عليه a wannan وسلم manzo Allah قال ne ya rene shi yace نزل هذه الآية على wannan النبي aya ta صلى الله sauka عليه ga Annabi وسلم.
sallallahu alaihi wasallam إنما يريد الله Inna ma yuridu Allahu an yuzhibakum آل risalata بيت baiti wa yutahhirakum tadhira.
تطهيرا.
Allah yana nufin ya tafi da najasa daga gare ku ya ku iyalin gidan manzon Allah.
Mm.
Allah yana nufin ya tsarkake ku tsarkakewa.
أمم.
Shi bai ce ummu Ummu salama Salama sallama da Allah sallallahu alaihi wasallam yana dakin ummu salama.
ودعا النبي صلى Annabi الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya kiran فأتى Fadima da Hassan da فأتى Hussein.
فدلله Ya rufe su da بسائل.
mayafi.
وعليهم Alhali Ali yana فدلله bayansa shi ma ya بسائل.
rufe shi da mayafin.
ثم قال Sannan ya ce, Ya Ubangiji, wayannan su ne iyalin gidana. Allah ka tafi da duk wata dauɗa daga gare su ka tsarkake su tsarkakewa.
قال أم سلمة أم سلمة تتي- وأنا معهم يا نبي To الله ni ma ina cikin su koyar annabin Allah قال أنت على yace a مكانك ke dai kina da naki matsayin ke ma kina da naki matsayin ke dinnan kina da alheri kina da naki matsayin mai mai girma
قال وفي الباب عن أم سلمة وما a akwai hadisin da zuwa wannan babin daga Ummu Salama da Maqil bin Nasar da Abdul Habra'i da Anas قال وهذا حديث غريب من هذا الوجه Tilbi zai ci wannan hadisi ne garibi ta wannan fuskar حدثنا علي بن المنذر الكوفي وحدثنا مبد بن فضيل حدثنا مش عن أبية عن أبي سعيد وعن مش عن أبي عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما قال a zai- zai- a, wato Zaid ibn Arqam yace ala Rasulullah sallallahu alaihi عليه وسلم wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce يعرفكم فيكم ما إن تمسكتم به zan ba muku abin da in dai za ku yi riko da shi ba za ku bace ba بعدي bayana عدو ما عزو من الآخر ɗayan ya fi girma daga ɗayan.
كتاب الله A, Na farko littafin Allah, حبل ممدود من igiya ce abin miƙewa daga sama zuwa ƙas ويترتي da kuma jama'a ta iyalin gidana لا يتفرق ba za su taɓa rabuwa ba har sai sun gangaro tafci na.
انظروا كيف تالفوني في Ku duba ku ga za ku maye min a cikinsu, yaya kula ku da Ƙur'ani, yaya kula ku da iyalin gidana.
قال هذا حديث عن سنن غريب Tirmidhi ya ce wani hadisi ne kyakkyawa garibi.
حدثنا ابو داود وسليمان بن الاشعث قال أخبرنا يا ابن معين حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن سليمان النوفلي عن معمر بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عن ابن عباس قال Mm, Ya ce, قال رسول الله صلى الله عليه Manzana sallallahu وسلم Alaihi wasallam ya ce, قل الله لما يغزوكم من نعمه ku so Allah saboda abin da Allah yake ciyar da ku na daga ni'imominsa
وأحبني بالله ku so ni da san da Allah yake min وأحب آل بيتي ku so iyalin gidana da sababin san da kuke min قال أبو إسحاق هذا sai mu zai ce wani حديث hadisi ne عن kyakkyawa garibi mun الوجه.
san shi ta wannan fuska باب مناقب معاذ بن جبل babin darajojin ma'az ibn jabal da وزيد بن ثابت zaid ibn sabit da bayyana da ka'ab da abi bakr ibn jarrah رضي الله عنهم Allah ƙara da a gare su so uku na farko duk mutanen Madina ne shi ko Abu Ubaidata muhajiri ne حدثنا ko da shi ne daga Qurayshawa ne حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عمير بن عبد الرحمن عن داود الأعطاري أما أمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال Anas ibn Malik yace قال رسول الله Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أرحم أمتي بأمتي أبو بكر wanda ya fi tausayawa al'umma gaba ɗaya a cikin al'umma shine Abubakar وأشدهم في mafi أمر tsananin su a عمر cikin lamarin Allah shine Umar وأصدقهم حياة mafi gaskiyar عثمان su a kunya Usman وأعلم بالحلال wanda ya fi والحرام su وأعلم sanin halal بالحلال da haram shine Mu'az ibn Jabal وأفرلون زيد بن mafi ثابت sanin su gado shine Zaid ibn Sabit وأقرهم أبي wanda ya fi su karatun Qur'ani Ubayyu ولكل أمة أمين kowace al'umma tana da amintacce وأمين هذه amintaccen wannan al'umma shine Abu Bakar ibn Jarrah قال هذا حديث حسن غريب man tibbi zai tona hadisi ne kyakkyawa garebe لا نعرف من ba mu san shi ba daga hadin waya kata da sai ta wannan fuskar قرأ أبو كلاب hakika abu kilaba ya rawaito hadisin daga Anas dan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan والمشهور حديث amma ruwayar abu كلاب kilaba ta fi shura ta fi shura daga ita wannan ruwayar katada حدثنا عمر بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد السكفي وحدثنا خالد الحذاء عن أبي كلابة عن أنس بن مالك قال yace قال رسول الله صلى الله عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya kas ya ce أمتي بأمتي أبو mafi بكر tausayawa al'umma a cikin al'umma gaba ɗaya Abubakar وأشهدهم في أمر mafi tsanani a الله cikin lamarin Allah Umar وأصدقهم حياء عن mafi عثمان gaskiyar su akwai ya Usmanu وأقرهم لكتاب mafi yawan karatun su ga Qur'ani Ubay ibn Ka'ab وأفرزهم mafi sanin su gado ilimin gado shine Zaidun Sabit وأعلم بالحلال mafi والحرام sanin su da halal da haram shine a mu'azzul jabal ألا نعم.
وإن كل أمة أمينا kowace al'umma tana da amini وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن hakika الجراح.
wanda yake amintaccen wannan al'umma shine abubakar ibn jarrah هذا حديث حسن wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال Anas ibn Malik Allah ya kara yarda a gare shi yace قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Ubay ibn Ka'ab إن الله ubangiji ya أمرني أن أقرأ umarce ni in عليك.
karanta lama kullu lazina kafaru a gare ka قال وسماني Ubayyu ya ce, ya faɗi sunana, ya ce, ni Ubayyu ɗin nan. Manzala ce, ƙwarai, ya ce, kai Ubayyu ɗin nan, sai Ubayyu ya fashe da kuka.
قال أبو إسحاق هذا Tirmidhi ya ce, wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce Buhari da Muslim duk sun ruwaito shi.
روي عن كعب بن مع- عن أبي بن كعب Mhm. An ruwaito daga wani kafin ya ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni, ai faɗi kamar wannan, wanda hakim da ɗabarani sun ruwaito wannan.
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن عاصم قال سمعت زر بن أبيش يحدث عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له Manzala ya ce da Ubayyu ibn Ka'ab, إن الله أمرني أن Ubangiji ya عليك- umarce ni in karanta Qur'ani a wajenka.
فقرأ عليه Ya karanta masa, "Lama kullu lazina kafaru min ahli kitabi." فقرأ فيها ya karanta a cikin ذات الدين إن الله الحنيف hakika addinin da yake karɓaɓɓe wajen Allah addini da yake sassauƙa wa mai miƙa kai ga Allah ba lal yahudiyyat wala nasraniyyat ba ba yahudiya ba ba addinin yahudanci ba ba addinin nasaranci ba من يعمل خيرا wanda ya aikata alheri ba za a butulce ba za a musa masa shi ba فقرأ عليه kuma ya karanta masa من آدم واديا من مال da a ce ɗan adam zai samu fili cike da dukiya لم تجا إليه ثانيا da sai ya nemi ya ƙara wani filin ولو كان له ثانيا da zai samu na biyun لم تجا إليه ثالثا da ya nemi na uku ولا يملأ وجهه ابن آدم إلا تراب ba abin da yake cika cikin ɗan adam sai turba mutuwa ce kawai ƙarshen buri na ɗan adam in ba mutuwa ɗan adam ba ya yi to duk abin da ya samu sai ya yi burin gaba ويتوب الله على من Allah na تاب karɓar tuban wanda duk ya koma gare shi قال أبو إسحاق sai zai so wani hadisi ne kyakkyawa أروي من غير وجهه an ruwaito shi ba ta fuska ɗaya ba لا بن عبد الرحمن بن عبداء Abdullahi bin Abdurrahman bin Abza ya ruwaito shi daga mahaifinsa daga Ubay ibn Ka'ab أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Ubay ibn Ka'ab إن الله أمرني wani ya umarce ni in أقرأ karanta Qur'ani a wajenka حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن سعيد حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال Anas ya ce جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة mutum hudu su ne wanda suka haddace Qur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam لهم من الأنصار dukkanin su daga mutanen Madina ne أبي بن كعب ɗaya daga cikin su shine Ubay ibn Ka'ab ومعاذ بن جبل Mu'az ibn Jabal Nabi Mu'az ibn Jabal وزيد بن na uku ثابت Zaid ibn Sabit وأبو زيد sai kuma Abu Zaid wato ɗaya daga cikin amomi to shi a shi a Anas
قال kala shi qatada yace قلت لأنس sai nace da Anas man abu zaid waye abu zaidin din da ka faɗa ala yace hada umumati ɗaya ne daga cikin amomina ala abu isa za hadisi hasanun sahihun a tirmidhi yace wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce buhari ya ruwaito shi har guri hudu muslim ya ruwaito shi shi ma waje ɗaya haka nan kuma nasa'i amma a sunanul kubra
da suna wutai ba da suna bulazi bin muhammad an sa'ad bin abi salih an abi an abi hurairah ta kala kala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nima rajul abubakarin ni madalla mutum abubakar ma- a, umar madalla matsayinsa na mutum madalla mutum abubakar ibn jarrah nima rajul madalla usaidun hurairu a matsayinsa na mutum madalla sabit ibn qais ibn shammas a matsayinsa na mutum mu'adh bin jabal mazun jabal madalla da shi a matsayinsa na mutum nima rajul mu'adh bin mu'az ibn amr ibn jamuh madalla mutum a matsayinsa na mutum ala abu tirmidhi yace wani hadisi ne kyakkyawa nama na rahu min hadis sa'ilin mun san shi ne daga ruwayar suhailu
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن سلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان قال جعل عاقب والسيد الى النبي صلى الله عليه وسلم Akibu da Sayyidu shugabanni ɗaya daga cikin shu- manya guda biyu daga shugabannin nasarar Najrana sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال suka ce اسمعنا امينا ka aiki amintacce tare da mu قال sai ya ce فاني سبع اسمع tunda kuka faɗi wannan magana ko zan aiko amintacce tare da ku wanda ta ko ina ya cancanta a kira shi amintacce اشرف الناس mutane suka da kowa yana sa ran ko shi za a aika كما اسمع عبيدة بن sai ya الجبل aiki ababar terminal jarrahi قال yace كان ابو اسحاق اذا حدث عن الحديث Abu Saka ta ce da ya faɗi wannan hadisin daga Silatu قال yana cewa na ji shi tun daga shekaru 60 da suka wuce yau ji na hadisin nan a wajen Silatu ya kai shekara 60 قال ابو اسحاق ذا حديث sai mu zai ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce قروا يعني arwato daga Abdullahi Umar da Anas Allah ya kare da gare su daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce امين kowace al'umma tana da nata amintaccen هذه الامه amintaccen wannan al'umma shine Abubakar ibn al-Jarrah
باب مناقب سلمان الفارسي babin darajojin Salman al-Farisi حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ابي الحسن بن صالح عن ابي ربيعه يادي عن الحسن عن انس بن مالك قال Anas ibn Malik yace قال رسول الله Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ان الجنه Hakika aljanna tana bege zuwa mutum uku.
علي Sayyidina Ali da Sayyidina Ammaru da Sayyidina Salman al-Farisi.
على Sai zai ce na hadisi ne kyakkyawa gare ni.
لا نعرف Ba mu san shi ba sai ko daga ruwa sanan na Salihu.
باب مناقب Babu darajojin Ammar ibn Yasir. Haddasana Muhammad ibn Bashar, haddasana Abdurrahman ibn Wadi, haddasana Sufyan an Abi Sa'd an Hani ibn Hani an Ali qad Sayyidina Ali yace Ammar ya zo yana neman izini yana so ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam.
قال ya ce zala ya ce ku yi izini ku ce ya shigo madalla da tsarkakakke wanda yake abin tsarkakewa على هذا حديث حسن sai mu ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce حدثنا القاسم بن دا- بن دينار الكوفي حدثنا عبيد الله بن موسى عن عبد العزيز بن سياح الكوفي عن حبيب بن ابي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشه قالت sayyida aisha ta ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ما خير عمار بين امرين ba taba ba ammaru zaɓi ba tsakanin abu biyu الا اختار ارشدهما sai ya zaɓi wanda ya fi zamowa shirye shirya a cikinsu على هذا حديث حسن sai mu غريب ce wannan hadisi ne kyakkyawa garibe لا نعرف ba mu san shi ba sai ko daga wannan fuskar daga hadisi Abdulaziz ibn Siyahi وهو شيء shi كفر Abdulaziz ibn Siyahi malami ne mutumin Kufa روى عنه الناس mutane malamai sun ruwaya daga gare shi له ابن yana da ɗa ana kiransa zai ibn abdul aziz wanda yake amintacce ne روى عنه ya ibn adam malamin nan babba mai littafin al-haraj ya ruwaito daga gare shi
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربكي عن ربكي بن حراش عن حذيفة قال kuzai fatunu leman ya ce ناجل سعيد muna zaune wajen annabi sallallahu alaihi wasallama bakala manzala sai ya ce ni la adari ma qadaru baqa'i fikum ban san dadewar da zan yi a cikin ku ba faqtadu bil ladaina ku koyi daga wanda da wanda za su zama halifofi baya na su biyu ya nuni zuwa abubakar da umar faqtadu bi hadai ku shirya da shiryar ammaru ma hadda Duk abin da Abdullahi Masudin ya faɗa muku to ku gaskata shi.
azali sunan sanu Wani hadisi ne kyakkyawa.
warawa ibrahim bin sa'd hadha al hadith an sufyan thawri an abd al malik bin umayr Mm, An hilali maula ribi'in an ribi'in an huza faɗa na sallallahu alaihi wasallam na hawa ku. Wa ƙarawa salimul muradi rukufi an amr bin salimul muradi daga bani murad mutumin kofa an rawaito daga bani harimin daga ribi'in hirashin daga wani faɗa daga annabi sallallahu alaihi wasallam na hawa haza kamar wannan.
حدثنا أبو مصعب المدني وحدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce أبشر أمارو a kai farin ciki kai ammaru الفئات الباقية jama'a da suke kangararriya ita za ta kashe ka قال أبو عيسى Tirmidhi ya ce وفي الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عمرو وأبي اليسري wa huzaifa ta akwai hadisin da ya zo a wannan babu daga ummu salama da abdullahi ibn amr ibn al-az da abul yasari da kuma huzaifa ibn yaman قال وهذا حديث حسن wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce garibi daga hadisin ala ibn abdurrahman an faɗa shi ala ude wato ruwaya sa daga mahaifinsa daga abi huraira tana da matsayi na biyu ne inganci Mm.
Hussein wal ala'u kullum an abi adwana an abi hurairatan nabi نعم باب مناقب أبي ذر babu darajojin abi zarril gifari
حدثنا معمر بن غيلان حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن عثمان بن أمير وهو أبو الغزاني عن أبي حرب بن عبد الأسود الديلي عن عبد الله بن عمرو قال yace سمعت رسول naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goro yana cewa ما أذلت sama mai kora kora bata taba yi wani inuwa ba kasa mai kora kora bata taba daukan wani ba daga da min ya fi alzare gaskiya daga abi zarre قال yace Tirmidhi yace akwai hadisin da yazo a wannan babu daga abi da ra'i da abi zarre قال Tirmidhi وهذا yace حديث حسن wannan hadisi ne kyakkyawa حدثنا العباس العنبري وحدثنا النضر بن محمد حدثنا إكرمة بن عمار حدثني أبو لميل أبو إسماك بن الوليد الحنفي عن مالك بن مرصد عن أبي عن أبي ذر قال Abu Zarre al-Gifari yace قال لي رسول الله manzo صلى Allah الله sallallahu عليه alaihi wasallam وسلم ya ce da ni ما ذلت الخضراء Ƙasa- sama mai kora kora bata taba yi wani inuwa ba ولا قلت Sassa mai الدبراء kore-kore ba ta taɓa ɗaukan wani ba, ba ta taɓa kuma abokin abokin harshe mafi gaskiya ba, ko wanda ya fi cikawa daga abin zari, bawa da alkawari.
مريم عليه السلام Ai, Abu Zari ya kama da Isa ɗan Maryam, alaihi salam.
قal Umar bin Al-Khattabi Ah, Abu Umar bin Haddad ya faɗa kamar yana burin ina ba a ce shi ma ya samu irin wannan matsayi. Ya Rasulallah to shi kenan mu ɗauke shi a wannan matsayin da ka faɗa?
alana an Mazala ce kwarai ku ɗauke shi a wannan matsayin da na faɗa muku, aka matsayinsa yake.
قال هذا حديث James ya ce wannan hadisi ne kyakkyawar garibi ta wannan fuskar.
روى بعضهم هذا الحديث hakika wa- wasu sun waito wannan hadisin قال أبو ذر يمشي faqala a tasu ruwa suka ce Abu Zar yana karaɗa duniya da irin tsantsari irin na Annabi Isa dan Maryam alaihi salam بامنا يا عبد الله بن سلام babin darajojin Abdullah ibn Salam حدثنا علي بن سعيد الكندي وحدثنا أبو محية يحيى بن يعلى بن عطاء عن عبد الملك بن عمير عن من أخي عبد الله بن سلام قال ما يتي؟
قتلوا عثمان ya ayin da aka yi nufin a kashe Sayyidina جاء عبد Usman الله بن سلام sai Abdullah ibn Salam ya zo wajensa قال له عثمان Usman ما yace da shi ذلك؟
me ya kawo ka قال جئت في نصرك yace da zo ne dan in taimaka ma قال yace وخرج إلى الناس shi Abdullah Salamin ya zo ya zauna a wajen Usmanu cewa duk wanda ya shigo to da karfin tsiya ma shi zai amfani da karfin sa sai ya ga inda karfin sa ya kare sai na zo zai ce ai ba haka bane yafi abin da yafi kyau in dai taimaka min zakai ka fita cikin mutane ردهم عني ka kore su daga gare ni فإنك خارجا خير لي منك داخلا domin kai kana waje ya fi min a ce kana ciki a ce kana daga waje ai amfanin da zai min ya fi a ce kana nan wato na afalo tafrili ya yi aiki a hali biyu kenan ko shi ne yadda mai lissa mai alfiya ta dan malik ya faɗa alfiya ya yi ce na suna na fi sharif ya dan malik ya faɗi wannan afalo tafrili shine anan khairun ya yi aiki a halaye biyu ɗaya halin kafin shi harijan ɗaya kuma halin bayan sa dahila to wani hau zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'ana mustajazul lam yahin نعم to wannan yana cikin shaidu akan haka ga wanda suke ganin cewa a iya kafa hujja da hadisi a wajen nahau
فخرج sai Abdullahi Salamin ya fito wajen mutane yace ya ku mutane إنه كان اسمي في الجاهلية da can kafin musulunta suna nawa ne سماني رسول amma da na musulunta manzon Allah ya ce suna na Abdullahi ونزل في آيات ayoyi sun sauka a game da lamarina a Qur'ani ونزل فيها a ina cikin ayoyin da suka sauka a game da ni washe da shadin bani Isra'ila ala misrihi fa amana wa sakabartu min Allah la yadil qawm zalimin wannan aya ta suratul aqaf ta sauka ne a game da ni inji Abdullahi bin Salami ونزل فيها kuma aya ta sauka gare ni kulka fa billahi shaydan bayni wa bainakum wa inda ilmul kitab ta suratul ra'd إن لله ku sani akwai takobi na Allah wanda yake a cikin kubansa an rufe shi daga gare ku hakika mala'iku sun zauna tare da ku a garin nan naku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka cikin dan ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah game da wannan mutumin kan ku ce za ku kashe shi wallahi ina rantse muku in ku kashe shi wallahi za ku kori makotan ku daga mala'iku za ku zare takobin Allah wanda yake da a cikin kubansa ba za a rufe shi ba ba za a mai da shi cikin kuban zuwa har zuwa ranar kiyama shi kenan daga shi kun shiga faɗace faɗace tsakaninku a ringa kashe juna a ringa kashe juna ina yan tawayen na ba saurare shi ba sai suka ce ukutul ku kashe ba yahudan nan ku kashe usman duk a haɗa ma har shi ɗin da ya zo zai zai mana gargaɗi Tirmidhi ya ce wani hadisi ne garibi mun san shi ne daga Rabi Ruwaya Abdul Malik ibn Umayr. Shu'aib ibn Saban ya rawaito wannan hadisi daga Abdul Malik ibn Umayr yace daga Ibn Muhammad dan Abdullah ibn Salam daga kakansa Abdullah ibn Salam.
حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن أميرة قال لما حضر معاذ بن جبل الموت يعني متى تهلتي معاذ بن جبل إلى الأبو يا aka ce da shi abda ya ba abdurrahman kai mana wasiya قال yace ku daga ni ku zauna da ni قال yace العلم والإيمان مكانهما من من ابتغاهما wajadahuma وجدهما ilimi da imani نعم ba za ku ji matsayin su duk wanda ya neme su zai same su wannan shine matsayin ilimi inda zaka tsaya ka nemi ilimi to zaka samu imani in zaka tsaya ka nemi imani zaka samu يقول ذلك ثلاث مرات a mu'az ibn jabalin ya faɗi haka har sau uku والتمس العلم عند أربعة راد yace in ilimi kuke nema ga mutum hudu zan faɗa muku ku- ku je ku nemi ilimi a wajen su عند أوامر أبي shi الدرداء wajen uwaimiru shine abu darda'i عند سلمان da kuma الفارسي wajen salman al-farisi عند عبد الله da بن kuma abdullahi ibn mas'ud وعند عبد الله بن da kuma سلام abdullahi ibn salam الذي كان يقول wanda da a yahude ne amma ya musulunta أني سمعت رسول الله صلى الله عليه naji وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa إنه عشر عشرة في الجنة ai shi abdullahi ibn salam shine na goma mutum goma a aljanna وفي الباب عن سعد akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga sa'adu قال وهذا حديث حسن sun da غريب.
wani hadisi ne kyakkyawa garibi na sa'i ya fi da shaka nan imam ahmad باب مناقب عبد الله بن babu مسعود.
darajojin abdullahi ibn mas'ud حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن قائل حدثني أبي عن أبيه عن سلمة بن قائل عن أبي الزهراء عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اكتبوا بالذين من بعدي ku koyi da mutum biyu da za su zama halifofi من bayana أصحابي daga cikin sahabbai na بكر sune وعمر abubakar da umar واتدوا ku shiryu da shiryar ammaru وسقوا ku riko da tsarin abdullahi ibn mas'ud قال هذا حديث حسن sun da wani hadisi ne kyakkyawa garibi ta wannan fuskar من حديث ابن مسعود ya daga hadisin abdullahi ibn mas'ud لا نعرف ba mu san shi ba sai ko daga ruwa ya haɓin salama ta bin kuhailin ابن سلمة ya haibu da mata malamai suna ganin yana da rauni أبو زهراء اسمه abu za'ara'i sunansa abdullahi na hani أبو زهراء ال- akwai wani kuma abu za'ara'i wanda shubatu da sauri suka ruwaito daga rashi da ibnu uyanata shi wancan sunansa amru ibn amr وابن shi yasa abu a- abu za'ara'i din biyu ne daya sunansa na hakika abdullahi ibn hani dayan kuwa sunansa na hakika amru ibn amr shine dan dan uwan abul ahwasi صاحب عبد الله wanda ya ruwaya daga abdullahi ibn mas'ud حدثنا أبو كريب حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أنه سمع يا جماعة مسلا شعرية أنا شوى.
أنا وأخي من اليمني hakika mun zo ni da dan uwana daga yaman وما نرى هنا إلا أن عبد الله بن يزيد mun daɗe da zuwa muna ganin cewa Abdullahi Mas'ud mutum ne daga iyalin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ما نرى من دخول saboda yadda muke ganin yawan shigarsa da shigar mahaifiyarsa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko yaushe yana shiga ko yaushe sai zo shiga gidan Annabi sai zama ka dauka ma ko dan gidan ne قال أبو إسحاق sai mun zai tona hadisi ne kyakkyawa sahihi garibi ta wannan fuska Buhari da Muslim sun ruwaito shi وقال a sunan sauri ya ruwaito hadisin daga Abi Isaqa حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال اتينا على حذيفه فقلنا mun je wajen Huzaifa muka ce لا حدثنا ما اقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا haddisna ka faɗa mana man aqrabun nasi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hajjan wadalla waye a cikin mutane yafi kusaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen shiryawa da tsari
نعم a Wani abu za an hu in ya so in ka faɗa mana mu je mu riƙa daga gare wannan shi isma aminu mu ji daga gare shi kala yace- ana karbun nasu hadayen wadannan masamtan bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibnu mas'udin to kana qaraban nasi abin masudin ya zama mafi kusacin mutane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen shiryarwa da tafiya da tsari hatta ya tawara min nafi baitihi har sai in manzon Allah ya shiga gida in ya shiga gida ba mu san me yake ba amma in dai yana waje to yanda duk yake haka Abdullahi masudin yake Farkar alimal mahafuzuna min asabi rasulullahi hakika wanda suke abin karewa abin kiyayewa daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san annaban ummi abdin cewa ab- eh, shi Abdullahi Masudin shi ne Ibn Ummi Abdin yana daga mafi matsayi mafi girman matsayi wajen Allah mafi kusacin su zuwa ga Allah a matsayi ala hadha li sunu Tirmidhi ya ce wani hadisi ne wanda yake kyakkyawa ingantacce Buhari ya rawaito shi haka nan Nasa'i
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن دارمي حدثنا كده.
سعيد والحراني وحدثنا زهير وحدثنا منصور عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال A- Sayyidina Ali ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لو كنت مؤمرا ادم من غير مشورة da zan nada wani ba tare da shawara ba منهم a cikin sahabbai لامرت عليه ابن عمرو da na naɗa abu abdullahi ummi mas'udin ya zamo wa abdullahi mas'udin ya zamo shine shugaba da na naɗa shi ya zamo shugaba قال ابو عيسى tirmidhi yace هذا حديث wannan hadisi ne غريب.
karibe إنما نعرف mun san shi ne daga waya harisul awar daga sayyidina ali حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ابي عن سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال سيدنا علي يتي قال رسول الله صلى من الله قال صلى الله عليه وسلم يتي لو كنت مؤمرا da آدم zan naɗa wani in ba in ba shi sarauta ba tare da na yi shawara ba لامرت da na nada abin wato Abdullahi bin Mas'ud حدثنا هناد حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شديد بن سلمة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce وذو القران ku karbi qur'ani daga mutum hudu daga Abdullahi bin Mas'ud da Ubay bin Ka'ab da Mu'adh bin Jabal da Salim barana Abi Huzaifa قال Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce حدثنا الجراح بن مالك البصري حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتادة عن خيثمة بن ابي مسبرة قال اتيت المدينة na je Madina فسالت الله na tambayi ubangiji tabaraka wata'ala na roki Allah tabaraka wata'ala ya hore min abokin zama na gari فيصل لي ابا Allah ya hore min Aba Huraira ta zauna wajensa قلت له nace masa ni na roki Allah ya hore min abokin zama na gari وفقت لي sai Allah ya min gam da ka ta riga ka zamo abokin zama na فقال لي sai Abu Huraira ce daga ina ka zo nace daga mutanen Kufa جئت ألف na zo dan neman alheri neme shi na zo dan neman ilimi قال أليس فيكم yace to صادق ne ba za ku zo neman ilimi ku da ga Sa'ad ibn Malik a cikin ku da'awati wanda yake abin amsa addu'a Sa'ad ibn Abi Waqqas ومن مسؤول ga Abdullah ibn Mas'ud a cikin ku mai kula da ruwan ruwa tsarkin manzo sallallahu alaihi wasallama mai kula da takalman manzo وظيفة ga Huzai fito a cikin ku abokin asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama أما ga Ammaru a cikin ku wanda Allah ya tsira da shi daga shedan a harshen Annabi سلمان da kuma Salmanu wanda ya ba da gaskiya da littattafai biyu ce yasa ba mu zaka zo neman ilimi wannan yana daga cikin hujjoji akan cewa kufa mata kai inda ta kai wajen ilimi saboda wannan gaggan sahabbai da suka zauna a cikin ta kara kasa da tukata da yace شاباني al-injil wal furqan ana nufin injila da qur'ani kala Tirmidhi yace wannan hadisi ne da kyawa ga ta ce garibi Buhari ya ruwaito shi وخيثمة هو ابن عبد الرحمن بن أبي Haisamatu shine dan Abdurrahman ibn Abi Sabrata نسب إلى جده ana dangana shi ne ga kakansa to alhamdulillah kun fana ana akwai janaza akwai jikan maulan shehu usman mai hula an shehu mai hula wanda Allah ya karɓi ransa tun da safen nan aka ce za a yi janazar eh, uku da rabi Allah ya jiransa Allah ya gafarta masa sauyi ɓare ɓare wallahi mai himma Allah ya gafarta masa Allah ya kula da bayansa kada ta fata ya da salatu fatiha